الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da bayani a cikin littafin mutasar na sayi ma muslim tarihin al'allama al-hafiz zahidin abdulazim ibn ibn abdulkawi al-munziri yau muna shidda ga watan jumada al'ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da shirin da hudu miladiya ta annan isa alayhi salatu wa salam a darasin da ya gabata mun karanta hadisin abdullahi bin abbas karkashin babu babu fili hisaba wa dabur alkashin abinan salat abinan ne ko kin wani babi ne da yake da babukan yaro da nisu babi na goma sha shida ko karkashin kitabu kitabu salatu musafir ko yawa karkashin salatu wa musafir nan ma sai mashi da abinan tarjama da kitabu aljanaris yana cikin kitabun sala mai kasancewa sallar janaza ta sha bamban da sauran salloli wanda ke da rukuni da sajada ita takbiri ne kawai ba a rukuni ba a sajada sai da ya kabbaroni aljana'in jam'u janazatin ko ko janazatin jana'iz jam'i ne na janaza bi kasr jimi ko janaza bi kasr da fati aljim amma wajen jam'in ba a cewa jana'iz sai a ce jana'iz yawwa ko da an yi mamufradin kasra aka ce janazatun ko janazatun kuma a ce janaza shi ya fasaha da a ce janaza ya ke nufi da jinaza almayit shi kan ji mamaci shi ne aljinazatu ko ko annash almayit ko kan nash shi kan shi mamacin amma ba a kira shi jinaza sai yana bilbishin annash wannan gado na mamaci wanda ake dora mamaci ita al'amarin mutuwa wani al'amari ne wanda yake na waƙiri abu ne wanda yake bayyanan ne wanda ke aukuwa wanda yake da kafiri da mumini dukkan kowa yadda da mutuwa ba wanda ke inkarin mutuwa saboda abu ne wanda ke faruwa yau da gobe a gaban idanunka yawwa saboda haka kowa ya yi tafaki a ana mutuwa kuma za a mutu kuma kowa zai mutu ina aka samu sabani in an mutu an tashi ina ne aka bambanta yawwa masu imani suka yadda da cewa da kwai wata rayuwa bayan wannan rayuwa ta duniya allah zai tashi mutane bayan ya karɓi rayuwarsu bayan wata rayuwa ta duniya ta ƙari wanda za a yi sakamako maliki yawon din ranar sakamako wanda suka yi ayyuka na kirki suka yi imani a tsada musu da aljanna wanda suka kafirce musu yi imani ba da kasance sakamakon shi ne wuta to mafi yawa ga al'ada abinda ya fi yawa ana yin jinya gabanin mutuwa wannan shi ne ya fi yawa amma mutuwa ta kallo ko ba tare da jinya ba ko ba tare da jinya ba shi yasa annabi hikima yake cewa man lam yamut bisayfi mata bi ghairi ta'addadat al asbab bal maut wahid amma baka je wajen yaki ba an kashe ka indai ajalin ka yayi kullakum mi'ad yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun shi lokacin mutuwa ba a jinkiri daidai da ɗan kankanan lokaci yawa kuma mutum ba zai mutu ba lokacin shi bai yi ba yawwa saboda haka ita mutuwa tana dille da dama wani ya yi rashin lafiya duk yana jinya idan azumin shi bai da mishi ya tashi wani kuma kowa dai da irin yadda Allah ya kaddara mutuwa shi za ta zo sannan mutuwa ba wanda ya san lokacin da za ta zo ba bai san inda za a zai mutu ba yana daga cikin mafati na alghaibi wanda la ya'lamuha illa Allah inna Allah indahu ilmu sa'a yace ni wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya san inda zai mutuwa kamar yadda ba wanda ya san wato karshen ajalin shi kuma abin nan rahama ne boye ma mutane lokutan mutuwarsu saboda su yi mi ha su yi tanadi saboda su yi tanadi in mutum ya san lokacin mutuwar shi sai da sharholiya da sai ce ba da kwai tuba ba sai lokacin mutuwar shi ya zo sai ce bari ya tuba da man ya san kowane lokaci mutuwa tana iya zo mashi ta ake sai kasance kowane lokaci a cikin shiri da haka aka so mutum musulmi ya kasance babi na farko da malam ya kulla fi ziyaratil marda al marda jam'u marid jam'i ne na mara lafiya ziyaratil marda ziyarar mara lafiya kamar da muka ce mafi yawan mutuwa suka zo ne karkashin jinya to in dan wanka yana jinya bai lafiya gabanin Allah ya karbi rayuwar shi sai ka je ka gaishe wannan yana daga cikin haƙoƙin musulmai akan musulmi kamar da zuwa ruwa imam muslim haƙƙul muslimi har da muslimi khamsun sai ya ce idza ba shi ne wani ruwa ya rabbi salam idan ɗan wanda ya musulmi ya maka sallama wajibi ne da karba mai sallama da wara mai sallama ba wajibi ne amma dai ya yi wani za'un za ku yi mun da tafiyar mu hayyu ya hasala min ya aure wa wajibi ne mai sallama yawa ke ya ga tulmari kai na zuwa ganin marar lahiya ziyarar marar lahiya yana da cikin harkokin musulmi akan akan musulmi wanke ba'un aljanar idan allah ya sa rayuwar shi ta kare da kuma wajibi ne a yi mashi a raka shi wannan kwafe kifaya wanda yin wani bangare na musulmi suka yi ba kowa su ya je ya yi ba haƙƙi na hudu ya mutu da'awa idan ya gayyace ka wajen wata walima ta farin ciki ba su yi da ta musu wannan walima musamman walima ta aure sannan tashmitu al'adu idan ya shawa ce alhamdulillah sai ka ce ya samu kalla wannan haƙoƙi yana da cikin haƙƙin musulmi a kan musulmi wannan uku guda guda biyar عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا بمثل حديث لك عبد الله بن عمر اذا لا تثبت عليه yake mun kasance zazzaune ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka mun ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya rajul min al-ansar lokacin da wani mutum daga cikin mutanen mutum da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallama manzo Allah ya karba masa sallama sun adbar al-ansari sannan ya juya ya ci gaba da gare shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شياطة تنقوم من المدينة كيف أحبي سعد بن عبادة يا جبنا وانا سعد بن عبادة سعد بن عبادة وقال ثالثا في الصوت إنما أنا سعد وإذا بالله akwai alfara alhassan fata ta gari yana daga cikin ladabi ko abin nan yin da kake abin nan wannan sada ce ta musulunci da fata ne da aka tambaye ka sai ka ce da sauki saboda saukin nan shi ne abin da kake fata ko ba karya ba ce da ba ko da kana yin rashin lafiya aka tambaye ka sai ka ce da sauki wanda yana daga fa'al al-hasan fata ne ta kana fata Allah ya baka sauki ko da kana cikin faranci ya ce sa ya fani ya ce da sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yad'uhu min minkum manzo Allah sallallahu man ya'udu minkum manzo Allah ce daga cikin kuwa zai je magaida shi da biki فقام وقال ثلاث ميتات وقمنا معه ثلاثة ومن قال ثلاث نحن بدعة عشرة كنتم كيف فلما نقوم شعرنا ما علينا نعال ولا كفاف ولا خرانس ولا قمص ya ce dukansu wanda a lokacin nan suna cikin yanayi wanda ke ba na wadata ba ba mai takalmi wanda zai sanya wala su ba ba su da kofi wanda suke sanya wala kalamu ba su da kalansuwa wanda suke sanya wala kumusul ba su da kumus jan'u maza kalu ba su da riguna namshi daga dukkan su izami ke gari ko dai iza da rida ko ko suna yin izami zane wanda ake daura da su kila wasu suna da wasu suka abin da suka yafa bisa bisa wannan wani suka daura da su namshi ke dukkan su ba to a cikin madina da kowane bangare wanda yake da ƙasa ta gishiri ƙasa wanda yake mai abin nan kamar gishiri yankin wurin suke haka ya ce muna tafiya fi tilka ba a cikin wannan yanki na ƙasar gishiri a tajin na an karo gidan abin nan sa'adin ubada wasta a kara au muni au mutane suna zagaye da shi lokacin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka jawo baya suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya inda zai je da suka sa wajen sadu bin ubada hatta da na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta san Allah ta tance wa da hada da shi da mutanen da suka duka da Allah ya na ma'a wannan da duka da wannan da za a ga bayani ya mara lafiya kuma ga shi a aikacin manzo Allah sallallahu ya je ganin mara lafiya ko za ka sunna shi ya mara lafiya kuma tana da lada in ka je za kai zai yi farin ciki da zuwan ka in ka je za ka ya musu maganganu kuma wanda za su karfafa zuciya amma ba tare da kayan ba kada ya kai da ya kusa kila wani magana ma tana musu wuya ta yi cikin gano abin da ke da abin da ya mashi da zama da tsara kuma da zuciya shi yawwa sai ka ta sun da kwan ke samun da zafin da an bara ruwa shi ne ku sai ta mashi in babu kai mashi magana mai kyawu shi ma ya yi wannan mara lafiya tana bukatar wani suna daga cikin haƙƙoƙin shi kuma babun ma ya kala inda mari walmai abin da ya kamata mutum ya bari a wajen mara lafiya ko wanda alamar mutuwa ta bayyana a gare shi عن أم سلمة رضي الله عنها أن حديث لدى أم سلمة فألا تلتفت على ذلك قال قالت منكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا حضرتم المريض إذا كنت أولا مرة اللاهية أو المريض kuka kuka kago wajen wanda ya kusa mutuwa وقولوا خيرا wani alkhairi ko wanda Allah ya karɓi rayuwar shi shi ne almai wani alkhairi kada ku faɗi wani abu wanda zai rufa ta Allah da wannan mala'ikata ya amina na alama da kuma zan cewa lalle mala'ikatu suna cewa amin amin akan maganganu na addu'o'i in kun yi addu'a ta alkhairi mala'ikatu suna cewa amin mala'iku kuma da za mu da'awa ana karba a duhu saboda la abin da la ma amarahum wa ta'alu ma yu'minun ba Allah ne masu da'a wa Allah to da Allah na karba da wa aminu ala ma taquluna suna cewa amin akan maganganu قالت أم سلمة رضي الله عنها مات أبو سلمة lokacin da Allah ya karɓi rayuwar mijinta Abu Salama a kai da Nabi Sallallahu alaihi wasallam sai ta biyo wajen manzo Allah ta ga fakultu tace ya Rasulullah ya manzo Allah inna Abu Salama tace mai gidanta Abu Salama kad mata Allah ya karɓi rayuwar qala qulillahumma wa qilli wa lahu kuke ce ya Allah da wani gafara da yi ma Abu Salama gafara وعاتوا وعاتبني منه أخرى حسنا ألا تمي من أبان مي ووسط من جاو وانا مصيبة wadana haɗu da ita a karata mijina abu salama Allah ka mai nan da mafi alkhairin wannan musiba falat babban sai ta faɗi wannan a ta a kamar yadda manzala ta Allah mafi lahu ko ko Allah mafi wa lahu kamar da manzo Allah ya ce ka ce wa a jirni min wa uku ba hasana Allah kamar yadda daga musibar rasa shi da wani abu wanda yake wani kyawu ta faɗi ba a kawai Allah mai wa khairun min Allah ya bani miji wanda shi ne yake alkhairi daga abu salama muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi ya aure ta bayan ta gama ta kaba ta gama hujja ta wannan miji nata sai manzo Allah sallallahu alaihi auka yana neman auren ta da Allah ne ya aure ta da kawai Umar ibn Abdul Aziz salama ko santa wanda yake agola ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya ce ya gula سم الله وكل يمينك وكل مما يمينك هو أبو لني أجل من ذا الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة عمر بن أبي سلمة أم سلمة كما قال أمهات المؤمنين كلا شريك جدا أكاد أقول شنو أنا جاي أنا أقول شنو كان كلمة نعم yace ina jin da yake ce wani gana biya tsaya da ta faɗi wannan sau da aka ce allah ya mai mata da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam sau da aka yi mutum musiba da sami amma ta hajji ya haƙuri da irin wannan addu'a kamar yadda wani lafazin wannan addu'a zai zo nan gaba babun talqinul mauta لا إله إلا الله الموتى جمع ميت يو ممتن المرضى جمع مريض الموتى أنا تيا أموات كو يو الميت الأموات كو الموتى وعند علامة المتوى تبين قريس أنا لقنا مثل لا إله إلا الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنوا موتاكم لا اله الا الله wanda Allah ya ce ku lakkana wa matattun wanda ku alamar mutuwa ta bayyana gare su kalmar la ilaha illallah za a gaya masu cikin abin ne ba cikin sauti wanda yake mai kaushi ba cikin abin da sai a fada masu wannan kalma cikin tausasawa idan aka ji sun faɗe ta shi kenan kuma sai a yanki kada a abin nan a tila ya kasance kamar tila ya zama tilastawa ne saboda majinyaci yana dandanan wani abu ke sa shi ya fusata to kada a fangarin shi ya kamar an dame shi da abin nan aka fada mashi aka ji ya faɗi shi ke aka ji aka ya yi wata magana can kuma zuwa an haka lokaci ana yin sake abin nan nashi abinda dai hikima na lakana mashi ba laihi ana ya cewa ya ce kamar da ake cewa ba a cewa ce wai don kada ya ce ba ya cewa kuma abin sai zama hadari gare shi a ana ya cewa ce lakki ne sai a ce cewa na la'ayi la'ayi lallawa kamar tunatarwa ce ake mashi saboda hadisin da ya zo man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna wanda ya kasance ya yi cikawa da kalmar la ilaha illallah ana muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ce la ilaha illallah nan abin nan din farkon abin nan din ne sadr jumla din ne yawwa amma da kai ajizu nata karshen ta ne kalmatai shahada la ilaha illallah muhammadin rasulullah da haka ya kamata a ce mashi لا إله إلا الله محمد رسول الله قل أبتي لكنهم لا إله إلا الله أنت كتابي با لا إله إلا الله قد إذا أتياه لا إله إلا الله محمد رسول الله shine za a lakana mashi wanda ya kasance ya cika da wannan to hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa shi dan aljanna ne wannan ga wanda aka ga alamun mutuwa abin wannan hadisi ya tabbatar da shi za a yi mai yakinin wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babun man ahabba liqa'a allah ahabba allah liqa'ahu wannan babu da ya bayan cewa duk wanda ke son ya haɗu da Allah ta kuma haɗuwa da Allah ba a yin ta sai bayan sai bayan mutuwa ahabba allah liqa'ahu shi ma Allah yana son haduwa da shi zai ga alheri a wajen Allah to kishiyar wannan duk wanda ba ya son haduwa da Allah to shi ma Allah bai son haduwa da shi aljaza'u min jinsi al'amal ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam habba liqa Allah habba Allah liqa'ahu aisha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi kuma kare halitta Allah wanda ke kyamar haduwa da Allah kare halitta halitta Allah yana kyamar haduwa da shi fa kuntu ya nabi Allah ayyuka kace sai nace ya manzo Allah makara yadu al-maut nan da aka ce man kare halitta Allah ana nufin wanda bai son mutuwa saboda haduwa da Allah dole sai an mutu fa kullu na karahu maut kowane mutum dabi'a ce ta dan adam yana kyamar mutuwa in kaga mutum har ya kai yana burin mutuwa ya kai wani matsayi kuma na adam amma ga dabi'a ba ya san mutuwa shi yasa ake kyamar ya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum saboda tare da yaƙi da kwai haɗarin mutuwa ko yawwa ba a sa an tattarahu sai an wahuwa shairun lakum wa a sa an tuhibbu sai an wahuwa shairun lakum wallahu ya alamu wa an tumla ta alamu da ɗabi'a ɗan adam yana abin nan yana kyamar mutuwa ƙala laisa ka zalika zala ce a'a ba irin wannan ake nuni ba ba irin ɗabi'a ba ta kyamar mutuwa ba wanda kowa wannan da mumini da kafiri ba mai son mutuwa kowa na son rayuwa walakin da mu'mina abinda ake ne shi mumini za ku shira da rahmatillah lokacin da yake jinya gabanin Allah ya karɓi rayuwar shi aka yi mashi albishir da rahamar Allah ita ce aljanna wa ridwani da yarda Allah wa jannati ga na ya zo da shekara da ta aljanna habba liqa Allah sai ya ji kawai inda ma aljanna ce makomashi to yana son yana gaugawa Allah ya karɓi rayuwar shi saboda ya da Allah ya kasance ya samu wannan rahama na ana nufin abin إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون in muka aka musu wannan albishir sai ji kawai su aljanna eh mutuwa kawai a lokacin sai ji kawai su Allah ya karɓi rayuwarsu wa innal kafira shi kafiri za ku shira da azabin lahi nan an ce mashi bushira amma a abinda ita azaba ba a bishir ba ake yi da ita ba wannan kamar gaci ne na magana an gasa mashi lahi a ka abinda shi abin gani ake mashi wa'idi ne ake mashi narko ne ake mashi na abin da lokacin da aka ba shi labari da azabin layi da cewa ma azabar allah tana jiran shi wata haƙuri da wushin allah gare halittar allah sai da kyamar mutuwa inda in ya mutu ne yake jiran shi azaba mutum ya so je ta da azaba yawon ba a ce ta da azaba da shi ke sai da kawai ba a san mutuwa da irin wannan ana hadisi abin da yake ni ga dabi'a sai ji ba ya sanya mutu saboda ya san azaba tana jiran shi to kare Allah wa ka'a ba ya sanya mutu kuma Allah ma shi kan shi ba ya san shi tunda ya kasance in ya mutu azaba ce da a mashi wannan shine fasara wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abba liqa Allah abba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa ba ba ala tilaki ne ba ana nufin lokacin da mutum ke jinya lokacin da ya kai wani matsayi na abin nan mutuwa ta abin ga mutanen kirki da kuma mala'iku da ke zuwa masa alhiji game da wajen aya da ke nuna kai ji kawai aljanna Allah ya karɓi rayuwar shi ko kafiri lokacin da aka zo ana mashi bayanin wannan narko na azaba sai ji kawai ba ya sanya mutu saboda in ya mutu ga abin da ke jiran shi to shi kenan kuma Allah ba ya san shi wa fi riwayatin an jurayhi ibn hamid ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه wannan hadisi daga Abi Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya so haduwa da Allah Allah yana son ya haɗu da shi wa man kariha liqa Allah wanda ke kyamar haduwa da Allah kariha Allah liqa Allah yana kyamar haduwa da shi kala to akai to Aisha wannan mutum Shirai ibn Halim yace zai je wajen aisha fakwata ya ce ya umar mummini ya uwar mumminai samitu a ba huraira ya ce na ji malami na abu huraira ya fito a ara silasilasilama hadisan yana an fita wani hadisi ga na manzo ala silasilasilama ya karanta wannan hadisi in kana ka zaɓi da ba kada halakana in kawai ya kasance mutumin da ke kyamar mutuwa Allah na kyamar shi har ka rika mamma halaka saboda da dabi'a maganin miki ba kalan inda na halika mun halaka da kawai su da su dama ta ce ai ba halakakke sai wanda halaka ta tanda ta yi daidai da maganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya faɗi cewa shi halakakke ne kuma za ka ta ce wane ne wannan ƙara ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan duk kowa haka ne ya kawo mashi yace wa ma wa ma zaka da alama wannan alama magana shi ce ko shi shirai ibn hari ita kuma ta ce nan kamata ya kasance kalat haka nan ne kowa ta samu kalat a kalat kalat ne aisha ta ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so ya so haduwa da Allah to shi ma Allah yana son haduwa da shi wa man kariha liqa Allah wanda yake amar haduwa da Allah kariha Allah liqa'ahu Allah yana kyamar haduwa da shi walaysa minna ahadun illa wa huwa yakrahu al-maut Aisha ce babu wani mutum daga cikin duk imanin a ce bai san mutuwa wannan jibilla ce ɗabi'a ce a cikin abin da ɗin mutane suke mutum ba ya san mutuwa faƙalar kan ƙalar mu su da su da su wadai sabbin da biyu da zahabu ta ce hakika wannan hadisi kamar yadda kace kayi daga Abu Huraira i hakika manzo Allah ta ya faɗi wannan hadisi tace walaita billazi tadha sai dai fahimtar ka ba haka nan bane tadhabu ilai ba haka na hadisi yake ni yace wa in mutum ya ji ba ya san ya mutu kenan shi kenan Allah ba ya san abuwa da shi walakin tace idza shaqqa al-basar lokacin da idanu ya karbe alamar mutuwa ke da yawa da kakkabewa wa shaharar da sadar lokacin da kirji ya yi kunci wa sha'arar jildu lokacin da fata ta kambare wadda sannan hatar hasabu lokacin da yatsu na kawahu da na abin nan su ma suka kakkambare فإن ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ma'ana dai kamar wancan hadisi lokacin da alamun mutuwa suka bayyana ga mutum da in mutumin kirki ne aka masa albishir da aljanna idan mugun mutum ne aka masa albishir da azaba to wanda yake a lokacin da yana son mutuwa saboda samu rahama Allah shine wanda yake son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da shi ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه wanda yaji a lokacin da aka mashi albishir da wuta da azaba ba ya san ya mutu saboda kada ya da wannan azaba da wuta shi ma Allah yana jamar haɗuwa da shi wannan shine ma'anar wannan hadisi saboda haka mutuwa al'amarin ta mai girma ne ba wanda aka sauka kama mutuwa da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa tana da ma tana da ma da kai maye gari sakaratul maut a wani hadisi manzo Allah ya ce shi al-mu'minu yamutu bi haraki al-jabin yamutu bi haraki al-jabin haka ce ana jibi haka ga ba a jibi cikin abin ga ko cikin jin daɗi da kaji jibi ka ga sun da kai wahala duk da yake kuma ana sauka kama mumini ba irin wannan da ake garka ba ko wannan su tafi na shiga duk da sauƙaƙa mashi da za a yi to amma yana jin raɗaɗi da zahin mutuwa yana jin raɗaɗi da zahin mutuwa duk da shi mai imani ne ana sauƙaƙa mashi to yana ga wanda yake kafiri ne wasu an rige masu ɗaki lokacin da za a karɓi ransu kada sun yi mugun aiki saboda haka wannan hadisi ma'anar shi ne babun fi husnul zanni billahi ta'ala inda al-maut wannan hadisi yana da alaka da wanda ya gabace shi a lokacin mutuwa mutum ya kyautata mutu a wajen Allah kada ya yanke tsammanin cewa Allah ba zai gafarta mashi ba ko da ya kasance mai saman Allah ne matakar dai da kasance ba wannan sabon Allah ya haɗa shi daga da'ira ta musulunci kasance har kullum ya rinjayar da arraja a da sau a wannan matsayi amma a sau sauran rayuwa ta yau da gobe ya kasance raja a shi da sau kudin shi tare suke tafiya kasance raja'u da khawfu tare da biyayya yana kawo yana tsoron Allah sannan yana mai kaunar yad'unahu khawfan wa tama'a kasance haka rayuwar shi take yana mai tsoron Allah a cikin aikin da yake yana mai kwadayin Allah ya karbi ayyukan shi na alkhairi haka aka so mutum ya kasance a rayuwar shi amma idan mutuwa ta zo da sai ya rinja yadda bangaren raja da tamar sai ya manta ma alkhawfu sai tsoro sai ya abin babu da kiwo suna zanna billahi ta'ala da maut an ja da bin abdullah radiyallahu anhu qala da mutum da sallama qabla wafatihi bi salatin yaqulu yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban Allah ka kura rayuwar shi da dare uku har da talata da yarin yana cewa la ya kuntan na ahadukum illa wa huwa yuqidu dhanna wa yusiru billahi dhanna kar dayan ku yayi sakaci Allah ka kura rayuwar shi a ce yana mai kin rubutu ga Allah yana san cewa Allah zai mashi rahama da dukanci ya ibadi alladhina asrafu la taqnatu من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah kasance masu kaunar rahamar shi to wannan kauna ta rahamar Allah kasance lokacin mutuwa kasance masu kyau da zato a wajen Allah kauna a cikin dama a cikin abin ya ce iyakun wanzan to ana zanen da ake nufi can ba irin wanda ba ya kuma zanna da ina zanna akzabu akzabu da hadi can a ruwa cikin rayuwa ta abin nan ba ta mutum ya kasance mai yawan zato da ya ga wani abu kawai sai zato ya abin nan mutum ba ana sani komi zai gina kasance ya gina shi akan akan yaki kada ka ambaci kada ka bada labarin wani abu sai da abin da kake da tabbas gare shi amma ka ce ina hazartar wani da na ga ya shiga wuri kaza anya ba kaza ba ne yake to wannan bai kamata ina zaton kaza kai mutum ya kana je kullum shi mai zato shi zato mafi yawa yana zama karya don ka zato za kai ka yi zato wanda yake mai kyawu kamar irin wanda aka ambata ce ka yi a nan a wajen mutuwa da kyautata zato a wajen allah insha Allah da wanda ya kyauta ma Allah zato to Allah zai zai samu Allah kamar yadda ya kyauta zato a wajen Allah sai Allah ya shiga fara ya wannan din shi babun fi ilmadul mayyit wa du'a lahu idza qadara wannan bayan zai bayani a wajen rince idanun mamaci idan Allah ya karɓi rayuwa mamaci kamar da aka ce za a ga idanun sun karkafe sun kare da ka majiyanci ya ga wannan alama kenan rai ya yi take saboda ka sai ya share mashi idanun shi shine irmadu almayyit share idanun mamaci wa du'a da hulai mashi addu'a idan hudura lokacin da aka karɓi rayuwar shi an ummi salama radiyallahu anha qalat da sallar rasulullah sallallahu alaihi wa ala abi salama manzon Allah sallallahu alaihi wa ya shiga wajen mijinta abu salama wabar shakka basar a lokacin nan ganin shi ya tafi ta aka mabar sun manzo Allah ta mai shari ganin nan nasu sun makala sannan ya ce inna ruha hakika rai za ku bila lokacin da aka karbe shi tafi a wani bamba idanun yana da rai shi ke alamar abin nan shi ke alama idanu sai su kakkare alama yana yana bin ran garan shi na yana gani ya yarda sai ya bi shi da gani kuma da rufi ya riga ya yarda shi kuma jiki in babu rai to ba ba ba da wani abin yawa jiki yana taharuki ne inda kwai rai a ciki yana da ra da kwai rayuwa inda kwai abin amma da gangar jiki ita kadai babu rai har ba ta abin ne shi kenan rai da ya riga da ya damu ya bi shi kenan sai ya kai ba da ce da kwayarin bayan ya kalla da sai ya dawo ya yi damu to amma da ya riga ya karbe abin nan wadda na su min ahali jin wannan labari sai wasu mutane daga cikin mutane a musan masu da fata kuka suka cera da kuka فقال لا تدعوا على أنفسكم سكتن بغير مغنغنو maza ana ce kada kai ku yi maganganu mara kyawu kawunan illa da shari ku da kai addu'a ku yi addu'a ta alkhairi a sai wasu mutane da su mutane suka abinda suka fara suka fata abinda kuka suka fashe da kuka وقال لا تدعوا على أنفسكم كذا في مؤمن الدعاء كان إلا بخير إلا في الدعاء وهي الدعاء على خير فإن الملائكة ملائكة يؤمنون إن جوا آمين على ما تقولون وكم مغنون فمن بجبار ثم قال اللهم وكل أبي سلام وقال لا يجب ألا تغفر أبي سلام wannan nuna mamaci ana nema mashi gafara daga inda ya mutu ba sai wa an dawo daga yi mashi sutura ba ana yin ta'aziyya kuma ga ma'abucin mamaci warfa da darajar Allah ka ɗaukaka darajar shi imani na asmo'in da aka shirya da su wasu lufu ya asibi Allah ka maye mashi a cikin zuriyar shi da radiri na cikin waɗanda suka tayi ka maye mashi ka tsare mashi zuriyar shi kada su ka gajera bayan rayuwar shi wawafin lana Allah ka mana gafara wala ka yi mashi gafara wannan ya nuna ba a laifi wajen nema mashi gafara sai ma ka haɗa haɗa kanka allama rufin lana wala kamar da can allama rufin lahu allama rufin li wala hu yana daga cikin ladabi na addu'a in za ka yin addu'a ka yi ma wani to kanka kake wara abin nan ambato sannan sai ka ambace shi ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا wannan lafazi ne na rabbana ghfir lana da yace wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman to kenan za ka addu'a sai ka ambace kanka sannan sai ka kawo da kake yawa san kai mashi addu'a waghfir lana wa lahu Allah ka mashi gafara kai mana gafara ya rabbul alamin ya ubangijin halittu ba su daya wasa da rubutu kabri Allah ka yarwata mashi a kabarin shi gaba waɗanda ke samun kunci a cikin kabarin shi wani wulla rufi Allah ka haskaka mashi a kabarin shi gaba waɗanda zulma ce a cikin kabarin shi duhu ne a cikin kabarin wanda duhu ne a cikin kabarin wannan hadisi yana bayanin shahi da mamaci saboda aka bar shi ba a shaye ba aka daɗe to ba ba zai ba su sharuwa domin zai kasance ya yi abin nan muguwar kama domin da an abin da ke a sa ruwa amma ba yana abin nan ne ko ba a sa ruwa ba da an taba haka abin da sai a koma sai a shaye in ya dan abin da sai a sa ruwa sai a abin da sai a shaye wannan malamai suka yi sabani game da arzuwar kudin ne in an ce inda ruwa za ku bi da tabi'a walbasar yana alama ana ganin shi in ya fita in tabi'a hu albasar wannan ya nuna kuma rai aka mara zari shi ne daga yana ya tsari na ƙarin ruwa wale ruwa kuma na amri rabbi wa ma kuci tuni da ilmi ila kalila suna tambaya ka game da rai wai shi rai ina yake a cikin jiki ina yake wale ruhu min amri rabbi ka ce masu ka ba ta amsa cewa shi rai yana daga cikin al'amarin ubangiji ma Allah ya san makanci sanin ina rai yake wa ma wuce to min al-ilmi illa qalila abinda an baka ba ka na ilimi dan kadan ne abinda Allah ya so ya sanar da ku da na ilimi ya sanar da ku kadan ne in saboda haka ba ku bar tambaya game da arruwa ne ku dai san cewa ruhu din nan wato da kwai lokacin da za a sa a neme shi a cikin jiki ya kasance ba a shi na kamar da kowa zai kuma rai shi ne rayuwa jiki ba gangan jiki ba a da wani abin ne rai shi ne muhimmi sauraka daga ya yi muhimmanci a kan gangan jiki saboda haka daga inda gangan jiki ya abin nan kaga da jiki a kai sai a turgudu jiki ka sai a kai sai a turgudu saboda ba ya da wani abu da bai da wani tasiri in ba da ran a cikin shi ba fa anta da ruwa da da jasadi insani nan mutum mutum ne ta hanyar rai ba jiki ba wasu ka ce in an ce rai in yanta idanu na bin shi yana alama rai jawhar haka ce jawhar abinda ya kasance shans ne abinda yana da ba ma'ana ba ma'ana ba ne ba da kwai ma'ana shi ce'un ma'anawi wanda yake ma'ana ne da kwai abu abinda bai tsayuwa da kanshi sai ya jingina da wani sannan a gan shi don misali a cewa na wari ne kowa ne baki ne wannan da yana daga cikin aru wani abu ne da bai tsoruwa da kanshi shi warin nan da bakin nan daga inda ba jiki ba a magana wari da wuce yanzu da kacewa na wari ne in an ce ka yi dohonin kana haido shi yawwa ba ka ake nan ba ba jawahar ba ne mai tsayuwa da kanshi sai ya haɗu da wani yake abin an ce jawahar abin da yake ya cancanta da kanshi yana abin da yana tsayuwa da kanshi ko shafs abin da ke da abin nan tsayuwa da kanshi ba sai ya rabu da wani ko ya shiga cikin wani abin da za a iya ganin shi ko a abin nan shi suka ce in haka nan ne ke da dai ba a san inda yake ba a cikin jiki kamar yadda wannan aya take nunawa amma jawharul latif wani jawhar ne latif wanda yake abin ga mai taushi sosai shi ya sama ba a iya in ya shiga cikin jiki yakan sassaku kenan da jiki hanyar da ba a iya abin ganin shi bambance shi da jiki amma inda babu shi a cikin jiki kuma cikin baya da wani baya da wani abin nan amfani sau da haka kenan yana hita in yi hita shine sai sai gani ya abin da kan sun yi istillali da wannan da wannan hadisi na wallahu a'lam babu fi tasbiyati almayyit wannan babu zai bayani akan lillife mamaci ba ana nufin likafa ne ba gabana aka yi ga yi mashi likafa ne wanda Allah ya karɓi rayuwar shi idan aka shaye mashi gani to ka a bar shi haka nan sai a samu wani mayayi sai a lullufe shi gabana a mashi wanka ka a bar shi haka nan da yini wannan ana aisha radiyallahu anha ummul mu'minin radiyallahu anha qalat hujjiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina mata bisawbin ibaratin an yi lullufa manzan Allah su zama lokacin da Allah ya karɓi rayuwar shi da wani mayaji wani tufafi ibara wanda ke da sandana wannan tufafi ba da shi wani akan manzan Allah su zama da kafa a wannan an lullufe shi ne gabanin a mashi wanka a sa shi a cikin da kafa ne shi da kafa manzan Allah su zama wani ne sal na auduga sannan wani ne kuma tsarkakakke ne sauyiya kamar yadda za mu gani amma wannan mayayin da aka lullaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin a mashwarka dama wannan irin nau'i na abin mayayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sanya shi kenan tufafin shi ne wanda yake amfani da shi kada da Allah aka kiraye shi da aka lullube shi da shi na'am babun fi arwahi mu'minina wa arwahi al-kafirin wannan babu da bayani game da rayuka na mu'minai da rayuka na kafirai ana abi hurairah radiyallahu anhu qala idza kharajat ruhul mu'mini talaqama lakan bisa idaniha idan mu'mini ta hita ita take da wuya talaqama lakan akwai mala'iku guda biyu wanda ke karɓar wannan rai ta mu'mini bisa idaniha sai su hau da ita sama qala hammadu fa zakara min tibi idaniha amma da yana ba da labarin cewa tana da kamshi mai damiran mumini ba da karar ya ce kai ka ce turaren almisku wajen kamshi a almisku haka ce yi shi ne ha? ha? damu gazal ne kamar yadda muka ce ko yawwa haka yabo tibi almisku yabo ne ake hadisi ne za ta yabo tibir misk almiski turaren almiski shi ne mafi daɗin turare to kai ka ce turaren almiski ne za ta yabo tibir misk shi almiski mafi daɗin turare saboda haka ran mumini in ta yadda malaku suka yi hau sama da ita kai ka ce kamshin da take duka ce turaren almiski kala waya kuda ahalus sama malakun da ke sama in suka ji an taho da wannan rai mai kamfi za ce ruhun za su dinga cewa ruhun tsayi ba an taho da rai mai daɗi mai kamshi ja min kibar da hamda ta nan ta tun karo ta taho daga abin daga ƙasa daga duniya sallallahu alaiki wa ala jasadi kunti ta amurina sai su mata addu'a ta ce wannan rai mai kamshi sallallahu alaiki allah ya maki gafara allah ya maki rahama salatun lahi ina nufin abin nan gafara shi da rahama shi allah ya maki gafara allah ya maki rahama wa ala jasadin kunti ta amurina haka nan ga jikin da kika kasance kina rayawa ta kenan rai shi ke raya jiki daga inda babu rai to babu rayuwa ga jiki wa ala jasadin kunti da amuri nahu haka nan ga jikin da kika kasance kina raya shi bayan talaku bihi sai a ci gaba da tafiya da wannan ran sun mai kolo in taliku bihi ila akhiril ajal sai da shi hajji zuwa ƙarshen ajali ƙala wa innal kafira wannan mumini ke shi ko kafiri za a rage ruhu lokacin da rashi ta hita ƙala amma rawan hadisi amma da yace wa zakara min natniha yana ba da labarin toyinta yadda take toyi wa zakara la'anan yace za ta kasance tana toyi tana toyi tana toyi duk wanda mala'iku da sun yi wannan abin ganin za su sun ji doyin wannan rai to duk da yake ita ba amma yi magana cewa ana yin sama da ita ba ai ka gani da ce yus idani ha ba amma dai tana duyi so ga zahiri kila ita ma sama ake yi da ita saboda abin da zai zo nan gaba mala'iku za su dinga la'antarsa Allah ya nisantar da ke daga rahamar shi Allah la'anta shi ne addu'a akan cewa Allah ya nisantar da abu daga rahamar Allah waya kuma ahlus sama mutanen sama za su ta ake na alama ita ma sama aka yi da ita ko yawwa ruhu na khabisa ta ce wannan muguwa rai ce muguwa ce khabisa al khabisatu bil khabisina muguwa ce mai koyi ce jihar min kibar da ta tsawo daga jihar kasa kala sai kala in tare ko biyu ila akhir da ajali shi ma za a ce ku sai tare da shi har ya zuwa ƙarshen ajali lokacin da za a mai da mashi rai kala abu hurairah abu hurairah ce farar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam raytatan kana ta alaihi da kai wani kamar dan hankicin haka wani dan abin gani mayani madaidaici farar da asula salatu maraita tankanar alaihi ala'amfi da a jikin manzan allah sallallahu alaihi sallama shi wannan mayanin yake to manzan allah sallallahu sallama sai ya maida shi ala'amfi haka ba sai ya dora wannan mayanin bisa hancin shi abu huraira ya nuna irin yadda manzan allah salama ya aza wannan bayani a kan hancin ni ke hikima ta wannan yawwa ga ɗabi'a ta mutum ya ji wari mi yake rihe rihe hancin shi sai rihe hancin shi sai rihe hancin domin saboda doyin wannan rai ba a kan jin doyin da har rihe hanci ake da allah salatu yana sai nuna masu abin wannan shine bambanci tun nan duniya ran mumini takan samu karbuwa akan nema mashi gafara da sauran abin amma ran kafiri da hitatta to takan hita ne tana doyi sannan kuma takan haɗu da la'anta haka nan a cikin kabari ma an sanya sai duka abin nan duka rai da ya ci zai dinga ran mumini zai hadu da ni'ima ran kafiri zai hadu da azaba sannan rayuwa cikin rayuwar barda hayatul barzakhiyya rayuwa ta cikin kabari hadisai dai da aya ta alkur'ani mai girma ta tabbatar da cewa ana yin azaba a cikin kabari ana azaba a cikin kabari to azaban nan malamai sun abin da a cikin kabari jiki ne ake sanya jiki kuma rai game da wannan hadisi ya nuna sama ake yi da shi to shi jikin nan in an mashi azaba ya dake wannan Allah shi kadai san hakikanin azaba azaba da ake ma jiki a cikin kabari tana dai shi ne an gidda shi a cikin kabari duk da hadisi ya zo ta cewa idan mamaci ya mutu bayan an je an gama sirar shi a cikin kabari masu juyowa wanda suka kai shi suna juyowa za a tayar da shi mala'iku za a tayar da shi za a tambaye shi tambayoyi guda uku za a tambaye shi wane ne mahalicin shi mene ne addinin shi sannan wane ne manzan shi wanda aka tura mashi wanda yake koyan addini a wajen shi wannan shi ne malamin ka samu suna al-usul al-salata wanda yake wajibi ne akan kowane musulmi ya kasance ya koyi waɗannan usulun sarata ya san cewa Allah shi ne mahalicci shi ya yi iman da cewa shi halitta ne bawa sannan bawan wa bawan Allah me yasa Allah ya halicce shi saboda ya bauta ta mashi wa ma khalaqatul janna wal insa illa liya'budun ya tabbatar da wannan sannan in ya wannan gina abin nan tauhidi na rububiyya ya tabbata ya tabbatar da cewa Allah ne mahalicci shi shi ya halicce shi kamar da ya halicci sauran halittu ba shi daya al'alam al'alam huwa kullu ma siwa Allah duk abin da kake gani shine al'alam da wanda yake abin nan madi wanda ake iya taba da wanda yake ma'anawi ma kamar irin su dare da abin nan duhun dare da abin nan wannan duk ma'anawiya ne da abin wannan duk halitta Allah ne ya yi imani da wannan sannan sai a zo martaba ta addini addini mutum da Allah ya halice shi bai bar shi haka nan ba sai da ya rako mashi masu da karantar da shi addini da karantar da shi Allah ya halice shi don ya bautata mashi amma bautan nan ba za a yi ta bane yadda ya ga dama ba yawwa in an ce a bar addini kowa ya yadda ya ga dama kaga abin ba zai abin nan ba ko al'ada da ya kasance ba addini ba ne ba sai ka ga a kasa guda kila ma a jiha guda amma al'ada wannan yanki ta sha bamban da al'ada wancan yanki saboda ba addini ba ne shi ka addini su ake ya kasance guda duk inda ba duka bisa doron duniya duk inda ka je in dai mutum ba bid'a yake ba zai tsaya akan sunna za a ga sallar shi ba ta da bambanci da taka zakkar shi ba ta da bambanci aikin hajjin ka ba da bambanci da nashi haka na haka duka saboda karantarwa guda ɗaya ne wuri guda ne masar guda ne ake amsa addini a wajen shi shine alkitabu was sunna wal ijma da sauran abin nan masarin na na shari'a saboda haka addini sannan addinin nan ba ka iya ka san shi sai ta hanyar manzo da kwai manzanni wanda suka baci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke an tura su ga al'ummomin su saboda su karantar da su abin nan addinin musulunci sannan mu manzanmu shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa aliwa wa sallam shi aka turo mu to hadisi tabbatacce ya tabbatar da cewa mutane suna juyawa yana jin za a tayar da shi lokacin yana jin ma karko ne hali yana jin karar da iya takalmin shi za a tambaye shi game da waɗannan tambayoyi wanda ya kasance mumini ne na kirki sai Allah ya ba shi damar ya amsa waɗannan tambayoyi in ya kasance a nan rayuwar ta duniya mutum ne wanda yake mumini muwafi ba mushirki ba ne ba kuma ba munafiki ba ne sai Allah ya ba shi damar kurici sai ya faɗi wannan ya ba da amsa wannan tambayoyi daga inda ya ba da amsa wannan tambayoyi shi kenan ya kasance cikin ni'ima a rayuwar shi za a fada da kabarin shi zai zama da a haskaka shi zai kasance an yi sanya mashi dausayi zai yi rayuwa cikin ni'ima da da haske da abin nan يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء amma munafiki kamar da ya zo lafazin hadisi duk da nan duniya yana aikata ayyuka na musulunci za a gan shi masallaci inda ake ayyuka na abin da za a gan shi amma ranar cikin kabari idan an tambaye shi ba zai ba da damar ba za a zai samu damar ansa wannan tambayoyi ba sai a hana shi ya ba da amsa tun nan za a danga bugun shi a cikin kabari za a kunta ta mashi a cikin kabari kaga wannan ya tabbatar da azaba a cikin kabari kamar yadda aya da ta magana halin fir'ana ko wa yau mata komu sa'atu annar yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya Allah kuma yi sarki shi ana bujuro da wuta ana bujuro su akan wuta safiya da mace rayuwar kabari ke annar yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu Allah ya jira da kiyama za ta abin nan adkhilu sai a ce ma malaiku adkhilu ala fir'auna ashadul azab ku sanya mutanen fir'auna mafi tsananin azab a wani hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu Imam Muslim ya fitar da shi yace mara nabi sallallahu alaihi wasallam ala kabarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nan abubuwar ya ce manzala za ta mara alaƙa bayan ya wuce a wajen wasu kabarka guda biyu da ya ce amma inna wa malayin azaba ya ce masu kabarkan nan guda biyu ana musu azaba ya ce wa malayin azaba ne fi kabi al'amarin da ake musu azaba a kan shi ba wani abu ne mai girma ba ba mai girma ba ne ba amma kuma gashi ana masa azaba a kan shi ya ce amma ahaduma da kana yamshi bin namimati ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu annamimi kaga haɗarin annamimanci mutum musulmi yana ya zama annamimi wanda ke ba kafiri ba ne annamimi shi ne mai kokarin hakullin ya haɗa wani da wani ya fara tsakaninsu shi ne annamimanci annamimi a cikin kabari ba sai an tashi alkiyama ba cikin kabari yake masa azaba wanda zai dauki labarin wani ya kai ma wani saboda ya fata tsakaninsu wa amma al'akar fa kana la yastatiru min al-bawl manzo Allah ya rubuce shi amma nabi cikin waɗannan mutane guda biyu kana la yastatiru min al-bawl bai san ya shamaki tsakanin shi da fitsari fitsari na dan adam najasa ne najasa ne saboda ka shi yasa aka ce mutum in zai yi tsari ya samu wuri wanda yake mai taushi wanda yana yi tsari yana shiga cikin kasa in ya kasance ga abin nan in ya kasance a cikin wuri ne wanda ke ba abin nan ba ya san diyyar da za a yi da kiyaye kada fitsarin nan ya dinga farfatsan mashi ga jiki ko ko ga tufafi to ina ga wanda zai zo kan titi wanda dama shi ba da har a yi lalle ba a ce ba a yi tsari daga tsaye ba amma daga tsayan za a yi tsarin kuma ne ya tsarin ba a maki ma wani ya tarare mashi ga wannu ko ya kakkaɓe wajen kakkaɓewa ya kakkaɓe har ya kai ga wani gashi nan dai kuma cikin wannan wannan zai je a raula ya sami kamata a irin wayannan masu abin ya kasance su samu ko da dan lotis ne wanda wanda ba abin da su dinga sa a cikin aljihu in larura ta kama sai su dinga yin da su jimari da shi inda ba sai sun dauki kun kaye ba eh fitsari in kai shi ka abin ga dan shi shi ba a tsammani abin da ta da abin da na sai ka da su jimari wannan shine abin da suna ta abin ka sa hoyi ko wani kara ko wani abin ga ka ɗauke damshin wannan tsarin bayan ya gama gida amma wani wajen ƙoƙarin ya karkaɗe sai ya koma ga jikin shi ta ake nan ba a yi kowace ko ko kila ma na yi tsarin wani na tararewa a kan abu inda ko da yake yi tsarin ba ya da nasuwa tun daga jini ne yake yi shi ba ya sake jiki a abin ƙoƙarin shi ne ya kare al'aurar shi sai ya kai kuma yi tsarin ya abin nan nashi ta irin wannan allazi la yastati min al-bawl wanda bai sanya shamaki tsakanin shi da fitsari da shi ma ana mashi azaba a cikin gabarin shi wallahu musta'an lokaci ya yi ne ya kamata ta gaita wani makaranta daidai Allah ba mu lada inda muka yi kurakurai Allah gani da mun ja kafin na rafe da Allah biya mana marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya da mutum musulmi Allah ya karkira mu لا أدري من أداء مستعد الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم